أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله karatunmu na wannan littafi na ashariya za mu ɗora daga inda muka tsaya a wannan lokaci za mu tashi harful ha'i habibu kamalun bal adu ka bukkahu harin an tafi adan ilahu ka haqqahu hija karahinun fi hawa ka faqaffa huqqahu hima ka mubahun lil hawa fatawaqqahu kama huwa illa nafu fi dayhi lafhu yace habibu kamalun masoyinka dukiya ne, kai abin da kake so kai ɗan adam dukiya ne, habibuka masoyinka malun shi ne dukiya, bal aduwuka ya ce kai bar fa aduwuka maƙiyinka ne, bukkahu ka tofar da shi, e, shi ne bukkahu ka tofar da shi, e, amma akwai bambanci a in aka ce bukka, e, in aka ce bukkal ma'a ya tofar da ruwa. abin da ake nufi da wannan bukkan tofarwa ne amma na abu mai zafi kamar misali wanda bai saba shan shayi da zafi ba idan ya kurbi shayi ya cika bakinsa sai ya ji da zafi yaya za ga irin yadda zai tofar nan da sauri zai tofar ko to irin wannan tofarwa shine bukka to shine bukka huka tofar da shi amma kar a manta ba tofarwa irin na majina ba tofarwa irin kamar na wanda ya sha abu mai zafi harin an tafi a hadal ilahi ila haka haƙƙahu harin abin da ya fi cancanta gare ka ya kai dan uwa an tafi ahadan ila haka ilahika ka kiyaye haƙƙin alƙawarin ubangijinka haƙƙahu abin da ya wajabta maka abin da Allah ya wajabta ma shi ya fi cancanta ka kiyaye hijaka rahinu hijaka hankalinka rahinu ya kasance ɗaurare fi hawaka a cikin son zuciyarka fafukkahu ka kunce hankalinka, ka kunce shi, himaka mubahun lilhawa fatawakkahu, himaka mubahun lilhawa fatawakkahu, himaka tsarinka mubahun lilhawa ko kuma ka ce hamaka zuciyarka ko hankalinka mubahun ka halatta shi ya kasance abin halattawa lil hawa ga san zuciya fatawakkahu saboda haka ka kiyaye zuciyarka fama huwa illan nafhu fama huwa san zuciya bai kasance ba illan nafhu sai kanshi ne fi ɗayihi amma a cikin naɗin kanshin lafhu zafin wuta ne shi san zuciya kamar wani kanshi ne amma a ƙarƙashin kanshin wuta ne abu ne wanda ake jin daɗinsa ƙarshe zai haifar da matsalar da za a zo a yi nadama. Hasibtul gina aka sa muna munaka rafahatun hamituka tarda sun mayuri sa'ahatan haritta bihi lamma radita balahatan haninta ila ahadil qadimi safahatan fadam uka la yahmi la yuhmi wa kaffuka la tamhu hasibtal gina kai a matsayinka a ya kai dan uwa hasibtar gina kai kana tsammanin wadata aka samu naka shine ƙarshen burinka rafahatan mai yalwaciya kai tsammanin ka kawai da ka samu dukiya mai yawa shikenan komai an gama shine hasibtar gina kana tsammanin wadata aka salmu naka shine ƙarshen burinka rafahatan mai yalwaciya in ka samu kuɗi da yawa kawai kai ka gama komai shine abin da kake tsammani hamita turda sun mai yursu a hatan hamita turda turdi e, hamitika hamitaka turdi neman yaddar cikinka kake nema shine hamitaka turdi yaddar cikinka kawai kake nema shine ka sama abin da zaka cika koshi shine kawai abin da kake nema shine hamitaka turdi neman yaddar cikinka kake sun mai yursu a hatan daga ba kuma sai ya zo ya haifar maka da matsala shine ahata matsala ko aibi haritta bihi haritta kayi bakin ciki ko kayi fushi shine ana cewa haritta kayi fushi ko haritta kayi mummuniyar ɗabi'a zamba cin amana yaudara damfara shine haritta bihi kai munanan ɗabi'u bihi saboda wai ka samu abin da zaka ci lamma radita lokacin da ka yadda balahatan saboda tsantsar wautarka haninta kayi bege kayi soyayya ilal ahadil kadimi zuwa ga ahadi zamani alkadimi me da daddan zamani safatan saboda wautarka ma'ana kana burin wai kai kwanaki dewa a duniya shine haninta kayi bege ilal ahadi zuwa ga kwanaki ko alkawari alkadimi wanda yake da dadde cewa zaka dade a duniya zaka yi shekaru masu yawa safatan saboda wautarka ne kake ganin haka fadam uka hawayenka la yuhumi baya zuba saboda tsoron Allah wakaffuka hannayenka la tamhu ba sa bayar da kyauta saboda jin tsoron Allah eh hajasta bi duniya baina ruhin wa fannahu hamizafu hamizafu adin yastarihu bi annahu irasatu maulana tunalu bi mannihi hijaka nasihun la yuzannu bi dhannihi wa nafsuka taba an yulamma bi hannashu nushu eh hajarta bi duniya baina ruhin wa fannihi hajarta ka rarrabe ka rabe baina duniya bi duniya baina ruhin hajarta ka rabe baina ruhin tsakanin ruhin ka bi duniya da duniya wa fannihi da fannoninsa ka rarrabe wannan rayuwarka ne al'amuranka na duniya ne yadda kake so za ka yi su daban wannan shi ma addini ne ba ka tsammanin addini yana cikin duk wani abin da za ka yi addini ya koyar da yadda za a yi kasuwancinka akwai addini a ciki shine irin yadda yanzu aka koma sai iya tsammanin ka addini ka shiga masallaci kai sallah lokacin azumi yayi kai azumi shikenan addini amma bangaren neman kuɗi yaya addini yace ba ruwanka bangaren aiki a ofis yaya addini yace ayi ba ruwanka shine hajarta a wannan kisar a wannan gurin hajjasta eh hajjasta ka rabe bi duniya da duniya baina ruhin tsakanin ruhin ka wa fannihi da fannoninsa an ce wani daga cikin masu kuɗin mu na nan kasar ya je China sayan kaya amma sayan kayan da ya ce idan aka kera abu mai kyau kamar in aka yi waya mai kyau sai a ɗauki irinta sai a tafi China da su sai a ce ana so su buga mana waya irin wannan kala amma komai za a rage za a rage kyanta, za a rage kwalitinta, komai nata za a rage saboda a same ta da sauki. Saboda kan aka kawo ta Najeriya sai ɗan rage mata kuɗin ta ya rika sai da ita. Za ka ɗaga kaya an bugo shi na farko mai kyau, wanda ya sai farko za ga sun sai kayayyaki masu kyau. Daga baya kuma sai ga an yi kayan iri ɗaya ne exactly amma kuma wannan shi kayan ba shi da inganci. Saboda me za a je a rage masa komai sai an rage kala sai an rage ƙarfinta. ƙarfin robar sai an rage ƙarfinta, ƙarfen sai an rage komai sai an rage shi, sai zama a yi shi mara inganci. To shi irin wannan mai kuɗin irin wannan aikin yake yi. Ya je China sun kawo masa abinci sai suka kawo masa naman kare. Da suka kawo masa naman kare suka ce ga naman kare sai ce shi ba zai ci naman kare ba. Ah, me yasa baka ci naman kare ba Alhaji ya ce shi addinin sa ya hana shi cin naman kare. Suka ce shin addinin naka iya kawai cin abinci ya hana ka? ya ce addininka bai hana ka zan ba da cin amana ba, gashi kaya mai inganci ka ɗauko ka kawo mana, mu rage masa komai na kwaliti ya zama marar inganci wanda da an saya kwana biyu ya lalace, yanzu addininka bai hana ka wannan cutar ba, sai iya cin nama kawai ya hana ka? Sai iya cin nama kawai kaɗai addininka ya hana ka? To shi ne mutanen ce suka basa wannan raddin, to irin wannan ne, hajjasta biduniya bai na ruhin. ka rabe tsakanin duniyarka da addininka da ruhinka wa fannihi da fannoninsa hamiza fu'adi kai mai tsananin himma ne shine hamiza mai tsananin himma wanda in ya tashi neman abu baya ji baya gani duk wahalarsa abu in ya sa a gaba sai yayi shi shine hamiza fu'adi kai mai karfin zuciya ne wajen nema yastarihu da yake neman hutu bi annahu da nishinsa ko menene ko mu wahalar abu za a tsaya a yi don a samu abin da ake so. Hirasatu maulana, kiyayewar Ubangijina, Ubangijinmu, tunalu ana samun ta ne bi mannihi da falalar, wanda ya samu falalar Allah Allah zai lamunce masa. Hijaka nasihun, hijaka hankalinka nasihun, yana taimaka nasiha, la zannu ba a tuhumar hankalinka bi zannihi da rowar nasiha duk abin da mutum yake na iskanci to fa ya san abin da yake ba daidai bane wa nafsuka ta ba amma ranka ne ta ki an yi lamma bi hannushu nasiha ta sauka a cikin ta ka san abin da ake kai ma ba daidai bane hawai ta bi hawai ta dunayan nafsiha anta sur'atun hima kalisum mari shayadina tur'atun halaluka fi amali nafsika nuj'atun halimta wa fi abgas laylika kud'atun sayaslabaha anka tayaqqus was-subh hawaita da nayan nafsi hawaita ka tara da nayan nafsi kaskanci irin tare duk abin da zai ba wa ranka kaskanci to ka tara wannan abin kayi shi ha anta sur'atun ha anta sai ga ka kai sur'atun ka fadi eh ha anta sur'atun sai ga shi ka fadi ka azamtu abin kayarwa himaka zuciyarka tur'atun ta kasance mashaya gurin sha lisun mari shayaɗini ga masu hirar dare a shayaɗini na shaiɗanu zuciyarka ta kasance matattara ce ta shaiɗanu halaluka fi amal na suka nuji'atun halaluka abin da yake yi maka daɗi nuji'atun shine makiyaya gurin yin kiwo fi amali nafsika a cikin burace-buracen ranka abin da yake maka daɗi burace-buracen abubuwan da ka sa a gaba za ka yi. Halimta, ka yi mafarki, fi abaga lelin, a fi abaga lelika, a cikin holo ƙandaranka, kuda atin saboda yaudara. Abagas shi ne mafarki irin wanda ba shi da ba shi da ma'ana, irin mafarki haka na daɗin barci ne kawai zai sa ka yi. Yasa can annabi Yusufa, yake cewa ya yi wahal mala'u waftuni fi ruya in kuntur qalu qalu suka ce adugasu a halani to shine halimta kai mafarki fi abgas lailika a cikin holo kwandaranka ban san ya za a ce mafarkin da bashi da ma'ana da Hausa ba abgas shine mafarkin da bashi da ma'ana kawai dadin barci ne kudu'atan saboda yaudara sayaslabuha an katayqusu wasubuhu atayqusu farkawa lokacin da ka farka daga barci wasu buhu da safiya sai ya labuha da sannan zai sunce wannan mafarkin an ka gabarinka kayi mafarki an ce kai ne sarki ko kayi mafarki an ce kana da mukami iri kaza ko ka samu dukiya iri kaza to ba za ka gane baka da dukiyar ba sai ka tashi shine attaya kuzu farkawa daga barci wasu buhu da wayewar gari sai su labuha an ka da sannan zai sunce wannan abin gare ka abin da ake nufi da at-tayaqquz shine mutuwa shine kamar wancan hadisin da hadisi ne wanda bai inganta ba eh hadisi ne wanda bai inganta ba amma yawanci malamai suna suna kafa hujja da shi shine annasu niyamun idza ma tuntabahu mutane barci suke sai sun mutu za su farka eh mutane barci suke sai sun mutu za su farka duk abin da kake nan kana gaba komai bane sai mutum ya mutu zai ga abubuwa sai mutum ya mutu zai ga kamar yanzu ya farka a barci kamar wanda ya hau kujerar mulki ne ana ta ba shawarwari na gaske yana kinji sai ya sauka kuma sai ga da kamar mafarki yake to shine atta ya kuzu farkawa shine lokacin da mutum ya mutu wasu buhu da wayewar gari shine lokacin da mutum ya tsufa shine mutum yana yaron sa yana ta iya shegen sai na ta abubuwan da ba daidai ba lokacin da ya tsufa jikinsa ya rauni shine asubuhu gari ya waye inda da kansa baki ne ana siffanta shi da dare da kansa ya yi fari kuma gari ya waye kai ya yi haske. To, a teku mutuwa, wasu buhu da tsufa, sai su ribu ha'anka da sannan za sun ce maka wancan mafarkin da kake yi, kake yi. Hubatun wasu mun fi kama an ta jami'u, haƙe kun bi ta farikin faha an ta sami'u, hujibu ta bi ma ta hawa wa malaka ƙami'u, husamul mana ya fokar asika lami'u. وأنت وهذا الحد شيمتك المزخو هبات وسم هبات ciwon ciki shine hubatun wasummu da kuma guba ma anta jami'u abin da kake tarawa ne fika a cikinka eh ma anta jami'u fika abin da kake tarawa a cikinka hubatun ciwon ciki ne wasummun da guba haƙiƙun bi tafarikin haƙiƙun ya cancanta bi tafarikin ka rabu da waɗannan abubuwa fa hal anta sami'u shin kana jin abin da ake gaya maka hujibta an sha makance ka daga samun samun yardar Allah hujibta an sha makance ka an tsare ka daga samun yardar Allah bima ta hawa saboda bin son zuciyarka da kake yi wa malaka qami'u baka da mai rinjaye eh wa malaka qami'u baka da mai rinjaye wanda zai rinjaye kai juyar da kai ka koma ka buka ba Allah husamul manaya takobi na mutuwa lami'u mai haske ne fauka ra'asika akanka eh takobin mutuwa ko da shi zai iya yanke ka wa anta kai ya kai dan uwa wa haza da wannan takobi wa hazal hadda da wannan kaifin takobin da ke kanka na mutuwa shi matuka ɗabi'unka mazhu sai suka kasance kakaji kai daga takobin mutuwa yana ta walkawa a kanka amma duk da haka kana ganin abubuwan kamar wasa ne shine wa anta kai dan uwa wa haza da wannan takobi na mutuwa da ke kanka wa hazal hadda da wannan kaifin takobin da ke kanka shi matuka ɗabi'unka mazhu kai suka kasance kakaci ka dauki abubuwa kamar wasa saboda mutum ka kalli kowane mutum kamar takwabin mutuwa ne ke walkawa a kansa tuwo da kake ɗaukawa ka ci mutuwa ne a cikinsa a yanzu nan mutum ya ɗebo wata loma ɗaya in aka rike ta auyen ta ki wucewa sai ka ji ana cewa za a jaye operation a tsaga wuya kaga tsaga wuya kaga me yayi kama da yanka ko kuma in tuwon ma ya shiga ciki yake fita shikenan sai ka ga abin ya zama abin da ya zama ƙarfe da kake hawa mashin keke mota da kake hawa duka kamar takwabin mutuwa ne cikin sakan ɗaya ne ana buga wani abin shi kenan mutum ya tafi kenan shi ne haridun ala saifil manaya mu'arridu hubadun huda hubadun hudadun fil haridi mukaffaru harisun ala dunya ilaiha mufawwidu habibun ilayka allahu wa huwa mubaghidu fayasimal dunya ama ana an tashu ah yace haribun ala saiful manaya haridun ka kasance kai haridun mai faduwa ne ala saiful manaya ga takwabin mutuwa mu'arridu wanda yake abin giftawa a kanka kawai takwabin mutuwa ne yake ta giftawa a kanka shine haridun ala saiful manaya kai mai faduwa ne a bisa takwabi na mutuwa mu'arridu wanda yake giftawa ta kanka kamar zai yanke maka wuya hubadun ga ka kai mai rauni ne hudarun mai wauta, mukaffaru abin jefawa fil hariri, e, fil hariri a cikin kwari, saboda wautarka. E, hubadun mai rauni, a wata nuskar suka ce hunarun, e, akwai masu cewa hunadun, akwai masu cewa hubadun. Hubadun kai mai rauni ne, huradun wawa, mukaffaru abin jefawa fil hariri a cikin kwari. Harisun alad duniya, mai kwaɗayin duniya, mufawwiru mufawwadu mai mai da al'amarinsa ilaiha zuwa ga duniya duk abin da ka san zaka yi in dai zaka samu kuɗi ka samu abin da kake nema na rayuwa to kawai zaka yi shine harisun mai tsananin kwaɗayi ala duniya ga duniya mufawwadu wanda yake mai da al'amarinsa ilaiha zuwa ga duniya habibun ilaika allahu allahu wasa habibun ilaika abu ne mai soyuwa a gare ka wahawa mubaggadu shi kuma wannan wasan abin ki ne ga bayin Allah fa ya samila duniya ya kai mai mayan duniya amma ana an tasku lokaci bai yi ba ka wartsake ka daina wannan maye na san duniyar halaluka fi duniya hisabun wa jur'atun haramuka summun qatilin kad qara'atahu hayatuka babul mustafa law qara'atahu hasa duka yuti kallazi kad zara'atahu ala qadar ra'sul mali iltamis ribhu halaluka fi dunya halal dinka a cikin wannan duniya din hisabun akwai hisabi a ciki dukiyar da mutum ya tara ma ta halali to za a masa hisabi akan ta wajur'atun da kuma kwankwada eh wajur'atun da kwankwada haramuka haram kuma da ka tara summun guba ne qatilun mai kashewa ka duka ra'atahu wanda ka shashi a cikinka. Eh, ka ra'atahu wanda ka shashi. Hayatuka, rayuwarka, babul Mustafa shi ne ƙofa ta Mustafa zaɓaɓɓen Allah sallallahu Alaihi wasallam lauka ra'atahu da za ka kwankwasa ta. Abin da ya maka a rayuwa, ka yi koyi da koyarwar annabi sallallahu Alaihi wasallam. Aure, kasuwanci, komai kai koyi da annabi sallallahu Alaihi wasallam. san yaya halak take shigowa yaya haram take shigowa hasaduka girbin da kai yuti kallazi kad zara'atahu zai zo maka ne da abin da ka shuka abin da ka shuka shine zaka girbe shine hasaduka girbinka yuti kallazi zai zo maka ne kad zara'atahu abin da ka shuka abin da ka shuka shi zaka girba in mai kyau mai kyau in mara kyau mai mara kyau ala qadar ra'sil mali to bayan fa ka shukan ma ala qadar ra'sil mali a gwargwadon uwar kuɗi shine ra'asul mali uwar kuɗi yultamasur ribhu ake neman riba gwargwadon uwar kuɗin mutum gwargwadon ribarsa mai jarin miliyan goma watakila miliyan goma nan kuɗin da za ta kawo masa a sati ribar da zai ci watakila ya kai ma jarin wani to haka gwargwadon ibadar ka gwargwadon matakin da zaka taka karkana raka lafila raka'a biyu da daddare ka haɗa kanka da masu yin raka'a ɗari shine ala qadar ra'sul mali gwargwadon uwar kuɗi yulta masu ribhu ake neman riba hamalta zunuban la tubaddilu ghayraha harirta rifaqin lasta tulhaqu sayraha halifa hayara la tufariqu hayraha hurimta huzuzan nala ghayruka kayraha fa ha anta la gusulul ladika wala marfu hamalta zunuba ka dauki zunubai la tubaddilu baka canza gairaha wani zunubin ba, mana baka tuba ka bar munanan aiki ka zo ka yi masu kyau ba, shi ne hamalta zunuban ka ɗauki zunubi la tubaddilu kuma baka canza gaira ha wani zunubin ba, baka canza zunubin da kyakkyawan aiki ba. Harijta ha'a, ki rarji, ki dadiri, rifakin, ki dadiri, ka kasance mutum ne mai girma mai babban ciki. E, rifakin, abokan tafiyarka, lasta talhaqu sayraha baka je ka haddace siyarsu ba shine lasta talhaqu baka je ka haddace sayraha ka raukanka ba ka ci ka sha ka zama babba ka zama kato mai babban ciki baka je ka riski abokan tafiyarka ba sune bayin Allah waliyai wanda suke ayyuka masu kyau halifa hayara ka kasance ma abucin dimuwa la tufariqu da baka rabuwa da hairaha dimuwa ta san duniya hurimta huzuzan an haramta maka huzuzan samun rabo na yin ibada da ayyuka na kirki, e, nala gairuka kairaha, wanda gairuka wasunka su ne mutanen da suka yi ƙoƙari mai kyau, nala kairaha da suka samu alkairin dagewa a tsaye a yi ibada, sai an haramta maka saboda bin san zuciya. Shi ne hurimta huzuzan, an haramta maka samun rabo na samun ibada da daraja a gurin Allah. wanda gairuka waninka na alkhairaha ya samu alkhairinta fa anta sai ga kala gaslul ladaika babu wanka tare da kai na janaba wala mashu kuma babu taimama duk wannan ishara ne zuwa ga la gaslul ladaika ba kai manya manyan ayyuka na alkhairi ba sune kamar bangare abin da shafi wanka amma na nufin gyara na zuciya wala mashu kuma baka shafa ba manya manyan ɗabi'unka ma baka yage su ba ballantana kuma ƙanana hadis tallazi ya fana wa yuzika karsuhu kasirta alaihi yau mai huda rahasuhu habibuka lahawun yastafizuka raqsuhu hasista wala yujdi alal mar'i hirsuhu kadahata wa sayyanu takasul wal kadhu harasta allazi yafna ka tara allazi yafna abin da zai kare shine harasta allazi yafna ka tattala abin da zai kare shine dukiya tana ta tara ta kuma za ta kare karewan shine ko kai ka kare ko ita ta kare ko tun a duniyar ta kare ko kuma ka mutu ka batta ta kare a kaddarance da yanzu mutum zai mutu a raba gadansa daga baya a ce ma zai dawo in ya dawo ma sai dai nemo ta wannan ta magadansa ne to haristan lazyafuna ka tattala abin da zai kare karsuhu kaddara wannan dukiyar da kake a ranka da darajar da kake bata yuzi ka to wani abu shi ke cutar da kai ka kasa tsayawa kai aikin alkhairi hasirta ka yi nadama alaihi a bisa tsayawa da kai ka tara dukiya shine hasirta alaihi ka yi nadama tara dukiya yau a ranar da yahudamu za a rusa raha suhu ƙarƙashin wannan dukiyar za a rushe ta tun daga ƙasa za ka yi nadama shine ranar da mutum zai mutu an rushe dukiyarsa tun daga ƙasa ya zama ba shi da ko kwabo lakafan da za a saya a sa ma watakila shi za a sa wanda ya fi talauci kowa a garinku ramin da za a tona abin ne ka duk garin kuwan da ya fi kowa talauci da rashin gata irin wannan ramin za a sa to wannan ya zama duk dukiyar da ka tara an rushe ta ta zama ba taka ba to hasirta za ka yi nadama yau mai yuhudamu ranar da za a rushe rahasuhu karkashin wannan dukiyar a rahasu shine karkashi kamar ka ce fandisho amma a luga malaman luga malaman luga na larabci larabawa suna cewa rahasu rahasu da bulo idan za a yi gini aka toni fandisho ai akwai bulo da ake fara kafawa na farko to wannan kwas ɗin farkon da ake bulo na ƙasa wannan kwas na farkon shi suke cewa rahasu idan balarabe ce rahasu yana nufin bulo da aka yi gini da shi amma kwas na farko na ƙasa yaya kake ga gini aka ce an rushe kwas ɗin ƙasa na farkon nan da aka ajiye aka ce an rushe to kaga an rushe ginin ne gaba ɗaya kenan to shine rahasu eh to hasirta za ka yi nadama alaihi bisa tara dukiya yau ma yahudamu rahasu hura da za a rushe fandishin wannan dukiyar habibuka lahawun habibuka abin da kake so lahawun shine wasa wanda raqsufu rawar raqsufu rawar wannan wasan raqsufu rawa shine raqas rawa irin ai tsalle ai tafi ai burna yastafi suka wannan abin shine ke girgiza ka kaga dai ana wasa ana tsalle ana rawa ana kida shine habibuka lahawun abin da yake burge ka shine wasa shine masoyinka wanda raqasuhu rawar wannan yastafi zuka shine yake raurawar da ranka shi kake ka ji dadi eh harista wala yajidi wala yajidi alal mar'i hirsuhu harista kai kwadayi game da duniya da tara dukiya wanda la wala yajidi alal mar'i hirsuhu hirsuhu kwadayin san tara dukiya wala yajidi alal mar'i baya amfanar mutum lokacin da mutuwa ta zo. Ka da hada ka yi wahala wajen tara dukiya, attakasulu wanda ya kasala bai tsaya ya tara duniyar da kyau ba, walkadhu da wanda ya yi ƙoƙari wasayyani daga mutuwa ta zo masu zama duk ɗaya suke. Gidan da ka gina na miliyan ɗari, ran da ka mutu, kabarin da za a tona a binne ka, haka wanda yake gidan haya. haka wanda yake gidan haya za a sashi a ciki, haka wanda ya bukka ya shiga, haka wanda ya kafa tanti, duk ɗaya za ku shiga, shi ne attakasul wanda ya kasala bai tara dukiya ba, walkaduhu da wanda ya yi ƙoƙari ya tara duniya, wasayya ne daidai suke ran da suka mutu, kowa ya dawo ɗaya. Eh, haramuka asalin lil kadaya wa zilliha hubista bi shahawatin rabitan bi gulliha harisan alaiha kasraha ma'a kulliha halaluka asalin lil fada'il kulliha wala du'uma illa wa huwa yuslihu milhu yuslihu milhu haramuka asalin lil kadaya haramuka haram da kake ta ci asalun ita ce asalin lil kadaya ga dukkan wasu zunubai wa zilluha kuma sune asalin duk wani kaskanci da mutum yake samu a wajen ibada ko a lahira. Duk mutumin da ya sa haram a gaba yake ci to ba zai iya aikin alkhairi yadda ya kamata ba. Ba zai iya aikin alkhairi yadda ya kamata ba. Saboda haka mutumin da yake ta wasu abubuwa marasa kyau yana so ya daina to ya daina cin haram yadda duk wanda ya ibada ta gagare shi baya iya istighfara baya iya salati baya iya sallar dare to ya tuhumi abincinsa. In abinci yayi kyau to ibada ma za ta yi kyau. Shine haramuka haram da kake ta ci asalin shine asali lil kadaya ga dukkan wasu zunubai wa zilluha kuma shine asalin kaskancin da mutum zai fuskanta a lahira hobista an daure ka bi shahawatin saboda sha'awa da kake da ita tarai rabidan ana mai daure ka bi kulliha da igiya irin ta sha'awa ka kasa yin aiki da alkhairi kenan eh hobista an daure ka ka kasa yin aiki mai kyau wanda za ka samu ɗaukaka da matsayi a gurin Allah bi shahawatin amma fa saboda bin sha'awa da kake ta yi na ranka abubuwa da na duniya kake so shi yasa rabidan ga ka an ɗaure ka bi kulliha da igiya irin ta sha'awa duk abin da ba a yanzu za ka ga an kirga an bayar ba turancin ɗan Najeriya ce wai kash an kari duk da ba giraba ba ce mai kyau kashi ankari turancin dan Najeriya da abin da ba yanzu za ka ga ka same shi gashi garanti ba to baka yadda da shi ba to an daure ka ne da igiya ta sha'awa harisan alaiha harisan ga ka kasance kai mai tsananin kwaɗayi ne alaiha ga al'amura na duniya kusriha kai mai yawa kake so na al'amuran duniya din ma kulliha tare da kuma abubuwa na jin daɗin duniya yan kaɗan ne amma kai da haka mai yawa kake so halaluka asalin lil harami halaluka dukiyar halal da za ka rika ci ka nemi halalin ka ci asalin shine asali lil fada'il ga dukkan wasu ayyuka masu kyau kulli ha gaba daya wanda abincin sa yake kyau to ayyukan sa ma za su yi kyau wala duhuma babu wani abinci illa wahawa yuslihuhu milhu sai gishiri ne yake gyara wannan abincin gishirin ko shine halal da mutum ya ci to duk abin da mutum yake yi to ayyukansa masu kyau su suke gyara wannan aiki shine wala du'uma babu wani abinci illa wahawa yaslihu milhu sai gishiri ne yake gyara shi nana gwargwadon cin halal ɗinka gwargwadon ayyukan da zaka tsaya kai masu kyau wallahu a'lamu